ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara ƙarfi sukokin mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin Rasul Ahkam na al-Imam al-Allama al-Hafiz Abdul ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba wata sati mun shiga cikin babi na wutiri har mun gama hadisin farko muka shiga hadisi na 130 hadisin Aisha a nan muka kwana to insha Allah yau za mu za mu dan ƙara dawowa mu tsokaci a tsokaci da bibi ba a hadisi 129 a na ankara bayan an gama karatu ana tambayoyi kuma sai na fahimci a kosu man wanda ba faɗa ba insha Allah za mu ɗauko karatu tun daga farko sai kuma mu ci gaba daga da shi hadisin da muka tsaya din mala yace babu witri عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وانا حديثي لك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يتي sa'ala rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wani bawan Allah ya za ta bayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam huwa ala minbar yana kan minbar ma tara fi salatil layl ba da labari game da sallar dare ya take qala sai manzon Allah ya ce mashi matna matna sallar dare bi bi bi ce idan khafiya ahadukum as-subha idan ɗayan ku yayi gudun kar asuba ta kama shi bai gama sallar abin da zai yi ba sallawa hidatan shi kenan sai ya sallaci wutiri guda daya raka daya fa autara ta lakum ma salla wannan sai ta zama ta zama mushi wutiri ta zama mushi mara a abin da ya sallata a baya wa annahu kana yaqulu bazalla ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum bil layli witra ku sanya karshen sallar ku da dare shine wato wutiri mara mara kar kuma da ita ta zama cika wannan kamar da wata sati muka bayani wuturi malamai suna wato ba shi mahimmanci kwarai da gaske ko dai kaji suna cewa suna ce ma'akada kuma suna cewa wajibi duk da masu cewa wajibi ne wato ba su da kuda su bata da karfi suna ma'akadan da tari amma tare da haka irin su imam malik irin su imam ahmad suna cewa wannan ma ya zama ba yin wuturin baki daya har za a iya masa dalili kaga sunna mu'akkada dama mun faɗa cewa a wurin malikiya su sunna mu'akkada tana kusa ƙwarai da gaske da wajibi shi imam malik sunna mu'akkada a wajen sa mun ce sunna mu'akkada to in mutum da zai ki so ɗaya so biyu to ba za a ce masa dambi ba amma da zai zama al'adar shi ne kin yi din yin ba maliki cewa za a yi masa ladabi kuma za a je da an sashe da su shi ma imam ahmad kusan kusan abin da yake faɗa kenan Allah ta'ala ya ji kansu da sun dawo yanzu ko da sun da sun da sun ne wannan ba kuwa Allah ta'ala ya taimake mu ko alayi halin da ya wuce ne abu ne wanda yake magabata suna yawan wato nan nabi akan ta suna ganin wato mutum ma a iya cewa mutum zai iya fahimta wuce ma ba amana cewa wanda baya wuce ne rajulun sau amma mutum kirki ba mutum kirki zai iya fahimta wuce ne amma mu yanzu alhawadith wanda ba ya tayi mutane yawa Allah ta'ala ya ya kusa da mu a wata sati mun yi magana cewa a wannan gaba da malam da matsala yake cewa da Abdullahi da Umar ke cewa sa'ala rasulun nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ala al-minbar wani bawa Allah ya tambayi manzon Allah matsala yana kan minbari wasu suna suna yin hujja da wannan wani cewa to wataƙila manzon Allah juma'a yake yi don juma'a yake kaga ya halatta kenan wani yanzu ya masa yaman tambaya misali ana bukatar za a yi tada ruwa za a tada sallah saboda gudunman an ja kuma ana ganin ga hadari sai wani ya shigo ta kafa yake cewa ana ba ta malam fa ga hadari na wanda suka ce to ya halatta a yi mishi magana so sun kafa hujja ɗaya daga cikin wannan hadisan duk da hadisan ta gaba ce mambarin juma'a bane ko wani abu ne to in an je an duba sarar ruwa an ga cewa mun wani juma'a ne kaga wannan Allah ayi wa ba in kuma ba in kuma ba ba mu ba duba ba to sai hanyoyi wasu hanyoyi dai da ake da su a sunna tare da cewa dama mai mai fatawa ko kuma mai mai neman wani biyan bukata ga limamin sa ba wai ga wani dan uwansa ba a ga limamin sa mai musu ba ya halatta ya tambaye shi shi ma limamin kuma ya halatta ya ga wani wanda ke kasa da shi yana yayin da ke mutuba ya ce wani kayi kaza kuwa wani kayi sallah kuwa ka tahiyatul masjid in yace bai wata ce tashi ka je ka kaga ya halatta ai bayayyar wato musayar magana tsakanin liman da da mamu abinda aka hana mu shine dai bai kama ya halatta mi magana tsakanin liman da hudu ba tsakanin mamu da mamu bai halatta ba ko da kaga wani yana yin wasu abubuwa da bai dace ba to a nan suka kyale shi in zai in ka mishi ishara zai iya fahimta shi kenan ko ba zai iya fahimta ba ka kyale shi saboda yawan galibi da wuya ka nemi ba ka samu wasu suna yin wasu abubuwa to in kace haka sai kina musu magana kai sai a yi babu kuma su ba ta ka kuma su ba su ba ta su to kwara ai ai daya a mazala ya bashi amsa yake cewa sallar dare matna matna bi bi bi bi ce akwai mun yi magana wata sati muka ce akwai ruwaya da ta zo matna salatul layl wa nahari matna matna sallar dare da sallar wato yini a bi bi bi ce to muka ce wannan ruwayan wani mutumi ne ya kaɗe ta da ita Abdullahi dan Umar a kusa almajiran sun kai goma a duk ba sa rawaito wannan salatul layl salatul layl masna salatul layl wannan hali masna ba so abin da suke cewa shine salatul layl masna masna salati salati ko sallar guda biyu biyu ce ta sallar dare biyu biyu ce ba sallar dare da yini ba kaga wata sallar dare da yini kamar yanzu da zama bai halatta a yi sallah wato wacce ta wuce guda biyu ba biyu biyu sai dai ta zama ko dai da aje a biyu ko kuma da zama kasa da biyu to dama babu kasa da biyu kaga a yi ne to sai dai biyu biyu din to suka ce bai kalta kara ko hudu ba ko abin da ya kama da haka duba da wannan hadisi salatul layli wannan hari maka da maka wanda ya kace da wannan ruwaya wani ruwayi ana kiran shi Ali bin Abdullah al-Bariki to shi kashi amtacce ne to amma dai ya sa abu manyan manyan ma almajira Abdullahi dan Abdullahi dan Umar ya sa a ruwayar wato nafi ya sa a ruwayar salim ya sa a ruwayar kusan manya-manyan almajiran abdullahi dan umar umar ibn abdurrahman ibn auf ruwayar suna cikin sayi muslim ya sa a malqasim ibn muhammad ruwayar suna cikin sayi bukhari ya sa a mu'uqba ibn huray ruwayar suna cikin sayi muslim abdullahi ibn shaqiq ya sa a mushima ruwayar tana cikin sayi muslim abu salama ibn abdurrahman ibn auf shi ma ruwayar tana cikin musan da imam ahmad ya saba masa Muhammad ibn Sirin ruwaya tana cikin Abdurrazzaq ko Musa da Imam Ahmad Aus ibn Kaisan ruwaya tana cikin Musa da Imam Ahmad kaga waɗannan duka sun ku Ali ibn Abdullah al-Maliki ke bantuwa da Abdullah da Umar sun fi shi sanin hadisan Abdullah da Umar to da haka a jisu suna cewa salatul layli masna masna shi kuma yana kaɗai da cewa salatul layli wannan hari to kaga wannan ruwaya ce shahara ruwaya ce da da yawa malamai tuni suka yi nuna cewa wato suna da da karɓar ruwaya duk da ko an samu su malamai sun karɓar ruwaya kamar imamu ahmad imamu bukhari suna kan wato wannan ƙari ƙari ne daga abutacce ya kamata a amshe ta da amma dai gaskiya idan ka duba zai wuya a iya amsa din tunda akwai da zai sa su wasu faɗa wannan alharin da ya faɗa amma ba samu ya faɗa ba kuma ba ɗaya ba yi ba uku ba ba bakwai ba to gaskiya zai wuya a iya amsar wannan ruwaya kisa ibnu mu'i imamu nasari imamu dara kutuni da sauran manya-manyan malamai suka ce wannan ruwaya a kuskure ce asalin abin da abdullahi dan umar ya faɗa shi ne salatul layl ma'la ma'la ba salatul layl wanda haya ba Allah ta'ala ya tirke shi kadai ya rawaito a dimbin almajira abdullahi dan umar muka ce ga na farko haka ka salim ɗansa ga maulansa nafi nafi ana ma ƙoƙarin cewa tsakanin nafi da salim wane ne suka fi ya fi zama tabbatuwa akan abdullahi dan umar ga kuma wato Humayd ibn Abd al-Rahman ibn Auf ga Abu Salama ibn Abd al-Rahman ibn Auf wannan da ingila ɗaya ne ga su Abdullah ibn Shaqiq ga su Uqba ibn Hurayy malamai da dama ne wanda suke su an san su dama al-Majah Abdullah ibn Umar ibn Dinar duk sun rawaito daga wurin daga wurin Abdullah ibn Umar a matsayin salatul layli masna shi ko aka ji shi kadai ke ruwaitowa salatul layli wannan hari masna ba sannan da ba za mu tsaya ba tunda mun yi magana a wancan sati wasu malamai sun yi hujja da wani makna makna akan cewa sallar dare biyu biyu ce ba na sai dai kai biyu ka sallama kai biyu ka sallama kai biyu ka sallama cika cika sai dai ka zama biyu biyu biyu sai ka yi wuce daga baya suka ce bai halitta ka kara ka kara wani abu ba kai maka hudan misali misali kai hudu daga baya kai zo kai wani mutuli a kansa kuma kai kai takwas ka zo kai wani mutuli a kansa suka ce bai halitta ba saboda manzo Allah ya ce salatul layli masna masna wannan shi ne kusan wasu da abinda wasu daga cikin malamai sun faɗa abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa suka ce wannan shi ne wato abinda ya yi amma imamu shafi'i ya sauran jihurin malamai suka ce ba ai ba haka abin yake ba wanda manzala ya faɗa salatul layli masna masna saboda galibin ga wanda zai fara wara fara bashi da sauki tunda ai mutum ne zai tambaye shi wani mutum ne zai tambaye shi inda ya ce masa ka fara yi raka'a tara ko misali ka yi takwas kai ka tara kuma wutarinka to abin da zai mai wahala a wajensa to kuma dama shi shari'a musulunci abin da aka saba sani a sunan manzon Allah shi ne ka fara gaya maka mai sauki ne idan kana so ka tsara shi kenan kaga an sai aka bashi minimum ba a bashi maximum ba eh saboda haka masana masana a ba ba yana nuna cewa dole dole sai mutum ya bi bi bi ba kuma wannan shi ne aikin abinda aikin matsala ke nuna matsala yana yin hudu hudu sai zai uku to kaga wannan aikinsa ne kuma wannan hadisi hadisin ya inganta bal yana yin bakwai yana yin biyar in ya gama abin da zai sai ya cika da biyar in ya gama abin da zai ya cika da uku kaga ni yana yi saboda haka masana masana din wannan ana magana ne akan wato ya da umman wato misalan abin da ya fi sauki ne abin da ibn hajar ke faɗa ke wasu malamai suka yi su ce wannan shi wannan hudu hudun sai ya cika shi da guda ɗaya zama mutuninsa biyar ko ya bakwai ko ya tara sun sau na ususi a cikin mazan Allah shi ne ibn hajar ke cewa a man da'a ikhtisasahu bihi fa alayhi bayan duk wanda ya ce wai ususi a cikin mazan Allah cewa in yayi yayi hudu sai biyar ko daga baya ya cika shi na biyar a wajen mutuni ya yi biyar ya yi bakwai ya tara misali ya zama tsakanin shi ranar yaran da baɗin babu ya fara hudu sannan ƙara hudu sannan ƙara uku kaga wanda uku ya fara da shi ko kuma ya guda biyar a matsayin mutane ko ya guda bakwai a matsayin mutane ko ya guda tara a matsayin mutane maza shi ne ibn hasan ke cewa duk wanda ya ce yake cewa wannan kusiya cikin matsalar akwai ya kamata kawo ne saboda al'asulu adam adam kusiya asali shi da abu da maza Allah ya yi to ya halaka mai koyi da shi to duk wanda ya ce koyi zama Allah wannan abin da ya koyi nashi da shi kadai to sai kawo dalili daga sunna shi ma sai a karba da ko ba muta kuma magabata da yawa an samu sun ci gaba da yin da yin sallar su a ko dai su cika cika bibibi din ko kuma su wuce bibibi din babu wani matsala akan haka shi matsala an fara ne bil ashal an fara ne da abin da ke ya fi sauki sai aka gama sai kuma wato aikin matsala yana cewa mutum zai iya kiyaye wannan babu wani matsala sai mazana yake cewa fa'ida bai za ka shi a haɗa kuma subha sallah wahid idan ɗayan ku ya gudun ka a suba ta riske shi to sai sauri ya sallace ka a guda ɗaya sai ta zama sauti wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan gabar fai za ka shi a haɗa kuma subha suka ce wato sallar mutiri tsakanin bayan ishari da kuma asuba suka ce kaga bai halitta yanzu ka kera wannan lokacin ba saboda cewa ya yau da kai za ka shi a hadi kuma subha sallawa ne tunda in ka ji wannan asuba to dan bai inda ya halitta a wuce lokacin ana sai ba za a ce in ka sauran asuba ka ga ba kuma wannan ya zo a cikin ma'anarsa a cikin abin da wato sayyid sayyid ibn khuzaima ibn hibban al-hakim da suka rawaito da sanadi tabbatacce mazala yake cewa man adrakahu subha aw man adrakahu subhu wa lam yutir fala wutir duk wanda wato asuba ta ta riske shi da riga ya mutu mutu bai da mutu bai da mutu shi a haƙƙinsa ya kuma tabbata a ce musallam da ibn Abd Razzaq da wani sa daga Abu Sa'id al-Khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce autiru qabla an tusbih ku yi wutiri kafin asuba ta tudu kaga wannan ayi a bayyane ke babu wani iskari cewa wato lokacin asuba lokaci ne da za a iya cewa asuba wato wutiri an gama wato wannan ya zama wato kamar mutum ya gama wuturi da wannan da zuwa da ketowa alfijir to wasu daga cikin malamai ke suka hana mai ibada kawai ma in dai wato an kira sallan asuba alfijir ya keto suka ce to kwata kwata wato wuturi ya kare masa in dai bai riga ya mutu kuma shi kenan ya yi maka suka ce ko ya yi da ko da bantuwa ne ko ba da bantuwa ba ko da uzuri ko ba uzuri wasu da haka suka dauka ko da bacci ko ba da bacci ba wannan shi ake rawatar daga sa'id ibn jubair ba al-madini abdullahi dan dan abbas a ruwaya tana cikin wato muslim da ibn abi shayba ibn abi shayba yake rawaitowa daga waki' ibn jarrah daga abbad ibn mansur daga sa'id ibn jubair an tambaye shi akan wanda ya bacci yace wanda ya bacci ya manta ya bacci bai mutu da sama ya zai yi sai ka cewa yutin min al-qabila wa tarayi yace ai shi kawai sai dai bari sai dai gobe sai mutu ne guda biyu shi yana ganin wato dan me za a ce wai wato asuba ta wuce ko ka kare wani wuturi kaga shi bai halatta maka kai wuturin ba sai dai ya ce za ka iya rama amma kuma sai a gobe kuma a daidai lokacin lokacin da ake tsakanin wato isha da da asuba ita ai ai ai kaba'i shi a wajen sa ɗaya kaba'i ɗaya wato wato rama ku kai alayi halin wannan ba nawa ba shi da ba ra'ayi ce ba amma dai wanda sai ibn zubair shi wannan fatawa ce yake cewa yutru min alqabila wa qayl kawai sai ya tsini guda biyu in gobe tai a sanan wato wannan waya ma ta mata ce musulmin abu da razak ya rawato daga ma'mar daga ayyub daga sa'id ibn jubayr sanan kuma akwai abin da ake rawaitowa daga wato al-hasan da qatada shi ma wannan waya suna cikin musulmin da abu da razak daga ma'mar daga hasan daga qatada kala suka ce la wutra ba'da salatu subhi babu wuturi kar wanda ya wuturi bayan sallar asuba to da zara ai sallar asuba ko da zara alfiti da ake fito kaga babu wannan kaga mun samu ra'ayin mutane malamai akalla guda uku Hassan al-Basri qatar ibn Da'awat al-Salusi da kuma wato shi Sa'id ibn Jubayr to wasu malamai ko suka ce a suka halatta na cewa zai iya yin wuturi idan wani abu ya shakatar da shi kamar bacci ko wani abin da yake da ma'anar bacci din wasu ba suka ce ma ai ba ba kwata-kwata ma kawai su in dai har baka yi ba kawai ka tashi za ka daga za ka ga karama ko ba wani uzuri wasu haka sai suka yi tsulaƙin abin da wasu daga cikin malaman salaf amma dai wannan shi ma ra'ayi kaga akwai akwai wata wata ali a ciki saboda ai kaga wannan shi ne abin da mutum Allah ya faɗa yake cewa mana ataraka hu salatu subhi wa lam yutir fala wutra lahu ai kaga wannan ruwaya ta riga ta ta kama ba su amsa saboda haka ba za mu tsaya akan wannan ba sai dai ruwaya masu cewa wanda yake yana da uzuri kamar yin bacci ko kamar mace ta tsaya wa yaron da ya shiga da ita ko kuma ta tsaya wato hidima mijinta ko na abu ya shiga da ita ta manta wata ba har har ya zama wannan ya shiga da ita to ya halatta ita ma a hakkinta ta zo ta ta yi musulunta kamar da hadisai suke nuna daga ciki akwai wato hadisi na akali na Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi riwaya tana ce Muslim da Abdul Razzaq da Ibn Abi Shayba ta hanyar Ibn Aun daga Sha'bi shafi ka cewa la ta da wutarka walau ta nasafan da haru idan nasita yake cewa kar ka bar wutarinka kar ka yin wutarinka ko da wato yini ya kai rabi kawai yini yini ya kai rabi a baya azhar ko azhar in dai ka manta ne yace in dai ka manta ne yace idan nasita abba yace in dai ka manta ne idan nasita wannan bai wannan karin bai zo a cikin musal na na abin da bi shayba amma abdurrazak da ya tashi kawo wayan ta hanyar da sanadin dai daga ibn Awd daga Amir ibn Shahid al-Shabi tace idala sita haka shi ba wai yana cewa ne wai mutun ya bari kawai bacin sa ya ki sai ya bari sai can wurin azhar sai kawai ce ban yi ba ba kai wani ya bari wani zan saki a abin da ke cewa shi ne idala sita in ka manta kaga ne hukunci mai mantuwa daban da hukuncin a wanda bai manta ba wannan kuma shine wato abin da ake rubuta daga Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin wato abokin zuman Hassan al-Basri kun san sirin akwai hafsa ibn sirin akwai anas ibn sirin akwai muhammad ibn sirin kusan gidaje ne gidaje da ilimi kuma kowanne ba wanda ba a baya a cikin daga wajen su to amma ka ce muhammad ibn sirin ko ibn sirin aka shiru daga isnadin da mutanen masara to muhammad ibn sirin dan shine ya tafi tafi ya ba anas dan malik suka rayu da da hasan basri a can kuma duka suka rasu kusan lokaci daya to shi ma ana ruwaitowa daga wajensa yana cewa la a'lamu bihi ba'sa yace ni ban ga wani laifi ba in dan mutum kawai ya bai wuce ba ya sake bai wuce kaga shi kamar yana ma sakin abin baki da to in haka ne yana saki baki da kaga wannan hadisi yana masa daji in kuma shi ma sharadi yayi irin na Ali ibn Sharahil ash-Sha'bi to kaga wannan da ma wannan ra'ayin akwai shi daga wajen malamai wasu kuma suka ce a in da ya in da wanda ya sa biyi ba in yi wanda ya sa biyi ba to kawai ya ga dama ya ga dama kai wannan kuma shine abin da haka daga cikin malaman kuba ake ruwatuwa daga wajensu kamar yadda gundar yake ruwatuwa daga shu'ba daga alhakam din to wannan dai shi ne kusan kulasa na ra'ayin malamai akan wannan masala ban kawo sahabbai ba saboda su za su zama sun zama sun wato sarrafa mana kaddama shi yasa ban kawo su farko ba na fara kawo wato almajiran su galibin dai malamai abin da suke suke faɗa shine wato tsakanin isha bayan isha zuwa asuba to wannan shine wato alwaqtul ikhtiyari ta sallan wuce wannan shine ba tawakku ne khiyari lokaci da aka zaɓa maka lokacin da kana son ka yi shi a cikin lokaci an ce ayyul a'mal afdal aka ce mazalati a salatin waqtiha to in kana son ka yi wuce a lokacin sa to shine kai tsakanin wannan bayan isha da zuwa wato kafin asuba kafin alfijir ya keto wannan shi ne abin da ake rubuta daga daga galin magabata to sai dai kuma idan idan wani wato wani abu mai shagaltarwa shi kake da kamar bacci kamar wato rakkana mutum na cikin yin rubutu ko bai aure ba bai aure ba sai kawai ya yi aka yi rubuta ne ba shi asuba ta yi to in dai har wani abu ya daukar da kai to babu laifi mutum ya yi sallaci wato wutarinsa a waktun waktun barurinta waktun baruri shine tsakanin masallan asuba zuwa har ta da sallar asuba shine waktun waktun baruri in ko manci wa mantawa kai ba ka tashi tunawa ba sai bayan ka gama sallar asuba ko kuma lokacin da zaka zo ka yi shi sai kaga an tada sallar asuba to ya halatta yanzu ka rama ta a matsayin ka fara abin da kai ba ila an fahimci ba kada mu damu yawwa a kowane lokaci kowane lokaci a yaga akwai hadisi ya kawo da ya ba wa da ba kowane lokaci ko da da rani ba kai amir ibn shahid ash'ari ko da rani ne kace da cewa hujiya bai am am am tiya bai sallar wuturi ba ya hada mutum tashi ya sake yin wuturin sa babu wani matsala akan wannan a kusan wannan abin da muka faɗa shine wato maganar da mu sahabbai kusan amsu sahaba akan wannan suka suka ce wato duk yayin da aka samu wani bai bai salati wuturin sa inda mantuwa ne duk lokacin da ya tuna tashi ne kawo shi wato ko ba lokacin asuba ne ba in kuma a wani abu ne ya rakanar da shi sai ya tashi tunawa sai lokacin garurinta to sai sai ya saurin sa ya tashi ya sallace a wani lokacin in kuma ya sakaci to shi kenan fala wutar da kuke da shi akwai abin da ake rawato daga Ibn Umar Abdullahi da Umar Ibn Abi Shayba yake rawato daga Waki daga Misar Ibn Kidam daga Wamra Wamra yake cewa sa'altu Ibn Umar an rajul asbaha wa lam yutar na tambaya Abdullahi dan Umar akan mutumin da asuba ta kama shi bai yi mutum ba kala sai yake to da alama ya manta ne ko kuma ya yi bacci kala yake cewa ara aita law nimta an al-fajr ka ba da labari kana ganin za ka samu in kai kai bacci baka sallar asuba ba hatta taqlu ash-shams har sai da rana ta hudo a rasa kunta ta salli ba za ka sallace ta ba ka tashi sai ce eh ka annahu yaqulu yutir ka haka aka bayyana cewa ne wato kan kai wutar kan je ka manta ne in dai mace kai ko kuma wato mantawa kai kawai ka tashi kai wuta tunda in kiyasin da yake shine idan baka yi sallar asuba ba aiki idan ka tana sai lokacin azhar ka san cewa baka yi sallar asuba ba kawai za ka sallar asuba ka wannan shine abin da shafi rawatar da Ibn Umar wanda kiyasi ne mai kyau kwarai da gaske banda wannan kuma akwai abin da ake rawatar daga Aisha ita ma ruwaya ta tana cin musallin Abdul Razzaq yake rawaito daga Sa'id al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga Abu Ishaq al-Sabi'i daga al-Aswad ibn Yazid al-Aswad yake cewa na tabbai Aisha a wakiya take yin yaki fitar zaki take cewa ta galibu wutarinta tana yin ce bayan al-adhan wal iqama tsakanin kiran sallar asuba da iqama to ita abin da aka fita a nan watakila in bacci ne ya shagalta shagalta da ita ko kuma ibada da eh ko kuma ita kawai tunda ta gama zala yana barin ta tana sallatan wannan abun ala sa'a akan kawai akwai yalwa a ciki sai kuma ta yi ishtihari ta dan buɗe abun so kuma sunna wato kamar yadda ba abinda malamai ke cewa la yadurru sunna man jahila hum min sahaba wa amila bi khilafiha wato sunna ba ba zai zama wato an kawo ta wani tarnaki ba dan a cikin sahabbai wani bai ya jahilce ta bai san sunna ba sai ya aiki da ishtiharinsa wannan ijimali ne malamai ke kawo ko dai zama ita ta yi bacci ne wannan ruwayan an kawo ta ne mutum da ta ko kasa kuta an an yi tsari abin da ake magana ta yi bacci sai bacci sai wato sai ta sallaci wannan sallar a bayan an kira sallah bayan an kira bayan asuba an kira sallah asuba ko kuma ya zama da maza Allah ne da can saboda tana shaganta da da yi maza Allah hidima sai ya bar ta ala sa'a cewa za ta iya sallata wa lokacin zaruri ta sallaci wato wutirin ita kuma sai ta ƙara ɗan fara da abin haka to shi kuma wannan abin da malamai ke faɗa shi ne in wannan kaga ishtiharin sa ne to ishtiharin sa ne to kaga baya ma idan asal aka faqad baqal baqal dabar in hadisi ya riga zuwa wannan ya ya kau wannan sai zama ishtiharin ala ya hadisi kaga da annabi Aisha ta faɗa ta abin da take faɗa shi tana yin sallar sallar wato wutiri bayan har wato alfitar da take wanda lokacin da muka lokaci lokaci na azumi kamar da ibn al-mudhir yake fada ibn al-mudhir yake cewa wannan lokaci na zaruri idan wani dalili ya samu bai uzuri bai yi ba to zai iya sallata wannan abu a lokacin wannan mutum a lokacin eh da alama haka tun da ayar wayar kamar da nace maka ta zo ne a a wata kika zo mujmal idan ka je ka duba zaka ga aswad bin yasin ne yace ya tambaye ya tambaye ta bai yaushe kike yin mutumi ta yi wa yana tambaya kike yin wuturi lokacin manzo Allah ko kuma a yanzu ya kishi ke yi sai da cewa ta galibin wuturi take tana yi tsakanin azan ne da da wannan to kuma kasan lokacin da ba yi ba in za a je tunawa hatta wato azumin farilla aisha ba ta samu ta rama sai gab da ramadan saboda hidima take hidimtuwa da yi manzo Allah hidima sallallahu alaihi wasallam sannan ba akwai abin da ya tabbata ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas amma shi ma shi kuma mai uzuri yake bayar fata wanda yake bayarwa shi mai uzuri ce in ta da uzuri ruwaya ta ce musalman Abdurrazzaq Abdurrazzaq yake rubuta shi daga Ibn Jurayj Abdul Malik Ibn Jurayj daga Abba daga Ibn Abbas Ibn Abbas ya ce ma wani maulansa ya tashi ne da alama ya baka sai ke cewa unzur adha al-fajr je ka gani wato alfiti da yake to kuwa sai ya dawo sun fara za'a ilaihi ba kala an nasu fi sala ita a a a mutane sun fara sallah ka ga ya karfe wato ya kuce masa bai sami sallah ba a wata rana fa qama ibnu abbas sai ibnu abbas ya miƙe fa autara bi rak'atin sai ya wuce da cikin tun maraka sannan sai sake yin wato raka'a raka'a sai kuma yi ya kuma yi raka'a fatin sa qabla subh sannan kuma daga baya sai asuba kaga wanda shi ma da karin na baka cewa masabai sun fahimci wato idan da uzuri na bacci ko rafkana ba kai sallar wuturi ba har aka kira sallar asuba to ya halatta mutum ya tashi ya yi shi a matsayin lokaci na barbuta babu wani laifi kuma ya halatta bayan an gama an gama sallar asuba din mutum ya tashi ya ƙara kawo ai kamar kamar yadda in ya manta bai yi kuma ya samu bai tashi da wani ba bai akan fitar ba sai ya tashi in bayan wani ba ya ya sallar ya tashi ya ƙara kawo su amma dai wannan malamai sa cewa kai ya zama al'adarsa ina ba al'ada ta abu ne za a dan dan wato dan murna mushi za a dan daure mushi fuska akan ta Allah ta'ala ya tafi yau a sannan kuma wannan shi ake rawaita daga al-Qasim ibn Muhammad al-Qasim ibn Muhammad aga shi wato ya tashi ne a wajen Aisha cewa shi ba ya ce in dai kawai ko alfi da yake to da mutum ce zai iya zuwa ya sallace ta wannan ruwaya ta ce musallu da Abu Dawud da Abi Shayba kuma shi ake rawaita daga Mas'ud ibn al-Ajda kuma da wanda Allah ya Allah ya dan Mas'ud ana haka ake rubutuwa shi ma ruwaya ta ce musamman bin abi shayba shi ake rubutuwa daga muhammad bin abi sulaiman al-ash'ari shi ake rubutuwa daga at-thauri da imam muhammad sauransu suka ce idan akwai uzuri idan akwai uzuri mutum bai bai yi wadannan bai yi wuturin nan ba shikenan idan ya tashi sai ya zo daga baya sai ya zo sallaci wuturin sa ko da lokacin da aka kira sallah mutakar dai ba lokacin da ake sallar bane in ya ma lokacin da ake sallah ya dole adadin mutane saboda wannan sallar asuba ta fi wuce da kai amma idan ya zama da a lokacin har zai iya sallar mutane sa sannan kaga ana Abdullahi da Abbas ma ayyuka da yayi eh tan fa ta fa autar da rak'atin wala kuma zai taimake mu kware daga sai wajen cewa shi wuce ana yin shi ana yin dai tan ko ba yi da ita ma wata wani sabani ne a kwance to sai yadda za a rama ta shi ba malamai na sun kara mutu su ilimi akan waya za a rama ta wutar nan zan tashi ne in kawo ta yadda ta kuce mu ko ku a zan matsa da ita sai lokacin sallar walha sai in sallaci ta duk malamai sun faɗi wannan waɗannan maganganun da kake daɗi a magana farko shine masu cewa a kawai yayin da tuna ko yayin da ya fata in akwai lokaci kawai zai yiwu haka ya sallaci wutarinsa sai dai sai dai idan zai yi wato zai takaita kwarai da gaske ta yadda zai samu sallar asuba hujja a nan shi ne abu da imamu abu dauda ya rawaito da imamu turmidi ibn majah imamu ahmad da wasu su suke rubuta daga abu sa'id al-khudri mazala yake cewa man nama an wutirihi duk wanda ya bacci bi sallaci wutirin sa ba a auna siha ko kuma auna siha ko kuma ya manta wutirin fa yusalli idza asbaha aw baka to sai ya sallaci wutirin sa yayin da wato ya asuba ta yi ko kuma yayin da tana din kaga abu da biyu mazala yace idza asbaha lokacin da asuba ta yi lokacin da zubi ke idan da kar kuma kawai yaran lokaci ne mutu da ƙin lokaci a sake yake in dai ka tira kawai cewa jiya ban ba ta shi kawai ka zo ka kawo kawo kayan ka sai suka malaman da suka ce a to shi kenan tunda kawai ka tira lokacin sallar asuba ka tira kuma ka shiga sallar asuba watakila to kana kawai sallar asuba sai ka dawo ka sake sallar ta mutum ya halatta wannan shi ce lokacin dawa baki da haka suka ce saboda suka tsara kafa hujja da kuma faɗin bazan Allah ce man nama an salatin duk wanda ya yi bacci bai yi wata sallah da saba yi ba daga an salati wannan na kira ce eh man nama an salatin aula siha ko ya manta ta fal yusalli ha da makara to ya je ya sallaci ta yayin da tana ta fa inna dalika waqtuha a wannan shi lokacin da fadan sa shi yasa da yayin da mutum ya manta sallan magariba jiya na jiya kawai in ya tashi yanzu lokacin da asar zai tashi zai tashi in bayan in bayan sallar azhar al'asar ne kun kuka fi sallar asar ne tana ta kawai zai zo ya rama ta zai zo ya rama ta illa iyaka wasu malamai suna suna shaɗanta masa wato tartibi amma da ba dole bane tartibin shi ma ba dole bane a ibn shaykh sa'id tabi'a ce al-fatawa kubra yake cewa wa hadha ya'umul yana ta'liq akan wannan hadisi yace wa hadha ya'umul farda ce wannan kaga ya shafi sallar farilla wa qiyamul layl ya shafi tsayuwar dare wa sir ya ya shafi duk wani suna ratiba da kamar tarika in dai ka manta kuma dama aikin ka kenan ni ba wai kawai mutum ya kai amani a zuciyarsa ba insha Allah in tashi zai zai sallah ya kwanta ya bacin sa in tashi insha Allah tashi zai sallah ya kara kwanta ya bacin sa ba irin wannan ba a dama sai yana ni wuridin sa ne to da ya manta shi ke nan yanzu ya ta halitta ita in yi tashi kawai zai sallace ta ko da farka a yanzu wannan a wannan ganin wannan ra'ayin farko na malamai ke sai ra'ayin nabi na malamai sai suke cewa sai ya jinkita ta zuwa sallar wadha amma suka ce idan al'adarsa yana yin sallar raka sha ɗaya to sai ƙara ɗaya sai ta zama sha biyu ya zama ya bai ta cika idan yana yin sha uku ne sai ya ƙara ɗaya ta zama sha huɗu me ya mutu ku suka ce shi ne abin da ya tabbata a cikin asahihai to manzo Allah wani lokaci idan wani dalili na rashin lafiya ko wani bacci ya sa bai sallah ba na sallar daren sa to shikenan wannan wuturin sai ya sake jinkita shi kai shi lokacin sallar wada sai ya sallace shi da sallace wannan wada sallace wannan wuturin raka abin sha daya sha biyu afon kaga da ta sha daya ke wuturin sa amma sai sha biyu kuma shikenan ba to kabar ya wannan to to wannan dai babu wani matsala akai haka kowane mutum ya yi wasu mai insha Allah yau kai wannan gobe kai wancan duk babu wani in ka ga dama ka salaci a lokacin da ka tsira lokacin ka biya bashin ka ko ka ga dama ka jikitar har zuwa lokacin wala to wannan shi ma dai magana ce ta wasu da cikin malamai ana cewa wannan al-ikhtilafu ikhtilafu wahid lokacin sabani na at-tanawu yau kai wannan gobe kai wannan gobe kai wancan ka dace da sunna aka haka insha Allah ta'ala maza na yake cewa فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة إذا كان وتو ɗayan ku yayin tsoron sallar asuba sai ya sallaci raka'a guda ɗaya anan akwai halaccin cewa mutum zai iya halattar zai iya sallatar raka'a guda ɗaya a wutarin sa ita ɗaya tan ko da a bayan ta babu wani cika a bayan ta saboda mazala cewa ya salla wahida ko da a bayan ta baka wasu ba ma'ana baka yi biyu ba baka yi hudu ba baka yi shida ba baka yi takwas ba ewa wutarin da kawai kai tal abinta abinka suka ce wannan wannan ya halatta saboda me saboda nan ba za ta cewa yin sallah wahida sai sallaci daya to kaga ko din da yace sallah wahida kaga nasi ne a a mahalli na na sabani din akwai imamu abu hanifa imamu abu hanifa kira cewa a dama shi imamu abu hanifa yana cewa wutarin wajibi ne shi a kansa in aka yi ki an yi an yi zuri sannan bai cewa kuma sai dai kai uku sai dai kai uku magana ma yanzu shi a ce ma ba a yi ba da taso ba magana ka ƙara biyar bakwai shi bai taso ba uku kawai da wato in kai tallacin salon salon duka baki da cika cika ka to in zaka wuce da kusa da guda uku ba eh eh a hali wasu ma da bai sun kokarin cewa imamu imamu abu hanifa kusan wai kamar shi ne saba wa malami akan wannan kusan wai shubub ne wato kamar shi ya zo da wata magana da ba yi da wani sanin akai kusan wannan shine abinda Muhammad ibn Nasr kusan malaman hadisi wani lokaci suna sakin baki aka ko hadisi gaskiya eh Allah ta'ala ya ji kasa haka din ne wani lokaci ya dan gani sa'a wasu hadisai kasancewar shi bai ba kamar su Imam Malik ba ya zauna ya jika hadisai sosai a shi kawai ne dan karanta abin da ya dan karanta kuma sai malaman garin su shi ke na kawai sai sai ya ci ya ci ba ta amma ta da Allah ta'ala ya mashi hatara da su kare da da su Allah ya masa hatara yadda ke tsakulo mutum kuke ba ba da kyauta da ya hada shi shi ma sai da wato alamar abu harifa ba shi mamaki yana cewa mutum ne wanda Allah ta'ala ya mashi kwallo kwarai da gaske babu shafi na cewa bayan abu harifa bayan kuma ga Allah to duk malamai duk sauran malamai fuka hau iyali ne a wajensa sun je wajen suna karanta wasu abubuwa suna kwaikwayon wasu daga cikin yadda yake wato zakulo abubuwa na shari'a al-muhim ne imam muhammad ibn nasar ya dan kausa harshe a nan a cikin littafinsa yace wa qawluhu hala khilafu al-akhbar al-thabit an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabi to wannan magana nasu ku kyale shi ya saba wato abin da ya tabbata daga manzon Allah ya saba abin da ya tabbata daga sahabbai wa khilafu lima ajma'a alaihi ahlul ilm kuma ya saba ijma'i malamai duka wa inna ma utiya min qillati ma'rifatihi bil akhbar da wannan shi ne magana ba ta ban dadi ba ko za ka za ka samu wani malami hadisi na suna sun yi baci akan wannan wanda kawai yake da dan sassauci mai abu hanifa shi ne imamu ahmad amma hatta imamu bukhari imamu bukhari yana daga cikin manyan malamai da suke wato da warau wanda suke hashi to amma shi kansa wani lokaci zai ga kawai wurin halafiyuna a halaf ya dan wato musu maganganu marasa daɗi a sai ka cewa wa inda ba ku ce min kalti ma'arifatin bil akhbar wai haka ya sa ya faru ne saboda wai shi karancin sanin shi da hadisai wa qillati mujalasatihi bil ulama kuma da ai mai zauna ya ji hadisai ba ya yi mujalasa malamai wai sa ya yi su bisa ba to na faɗa ka saboda abu hanifu shi ba shi ya kai tunanin magana ta a ibrahimu na hayani ya yi kai daga malaman sa malaman sa na lokacin sa ita galibin almadi a kan dan mas'ud su ma suna ganin sai dai a yanka a uku kuma ana ma cewa wannan wannan ra'ayin abdullahi dan mas'ud to kaga abi halatta a ce wai bai kamata a ci kuma wannan abu a kausa mushi harshe ba a ce kawai shi kaɗai ya kaɗai haya fita ismail yayin ba lokacin malamai haka suke yi e dama muna dama ai abin da kisa a fahimta abu halima ba ba shi ne kaɗai bai kira wannan magana ba kawai ya kasa magana ne kawai haka ya lalama kawai ce ya faɗa a shi baya da magabata akan haka ibrahim na kai babban jagora ne a kuma kuma wani ba ibrahim na kai yake ce ya fito daga malamansa ruwan ta ce musan na ibn abi shayba yake cewa wai qalu ana cewa wannan shi ma ra'ayin Abdullahi da Muslim to hakan ya tabbata haka Abu Hanifa yana da kuma akwai alawa ya tabbata din saboda ba zai Abu Hanifa dole magana kawai haka zafan ba ya fada a ra'ayinsa jumhurin malamai suna cewa zai iya yin zai iya yin wato mutuli da daya da kuma uku da biyar da bakwai da kuma tara duk zai iya yin mutuli dan idan muka ce tara kar kuma ta manzala zai dan sallaci zai sallaci abinda ragowar alkoyi nasa idan sha zai yi misali to kaga yayi tara saura nawa kenan saura biyu to kaga bai fara yin biyu kenan in kuma yayi guda biyar to dama akwai ragowar sha ɗaya saura nawa kenan biyar wucin wucin sha ɗaya saura shida to zai sallaci shirin sa in ya gama kuma sai zo sallaci biyar ɗinsa wato a matsayin wucin baki ɗaya hadda to ruwayan cewa ya halatta a yi wucin da guda ɗaya kaga wannan hadisin yana ciki sallah wahida sai ka sallaci sallah wato raka'a guda ɗaya kaga wannan yana yi masu Abu Hanifa raddi akan wannan sannan kuma daga ciki akwai abin da Ibn Abi Shayba ya rawaito da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi Ibn Majah da Ibn Hibban ta hanyar Imam Zuhri ta hanyar Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri daga Urwa daga Aisha take cewa annabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuturu bi raka'atin manzo Allah ya kasance yana yin mutu da raka'a ɗaya tan wa kana takallamu bi raka'atayn wato sai yayi raka'a biyu ne sai ƙara yin raka'a ɗaya kuma ita ɗaya sai har ma yana yin magana yana da yin magana ina yi masa magana ce akwai kaza ko babu kaza a kankani eh in ya gama sai ya tashi kawo wata ɗayansa kaga wanda yana yin yana yin wasu abu halifa raddi akan haka cewa ya halatta ayi mutuni bayan an yi gama cika da guda ɗaya kawai wanda wanda shi ne wasu wuri har ma kai wani abu sanar ka dawo mutunin ka babu ne sanar na biyu kuma kaga yanzu wannan kamar da hadisan da muka kawo mutuni ne bayan cika tunda sai da ya yi misali raka abinsa sai wanda kuma duka in kaɗe su ne suka zama mutum ake taushe mai da mutum da hausa wanda in kaɗe wani raka abu biyu in ka sallame wato idan ka mutum ya gama zai sai ya sallame sai tashi kawo shi kawo ɗayansa kaga idan ya zama guda uku ne ya zama masa mutum sannan da kuma abin da ya sallata to wannan shine na farko kenan na biyu kuma shine mutum ya sallaci mutane ita kadai babu wani babu wani suka kafin ita kawai ita kadai kawai Allah ta'ala ya rubuta mishi sallata lokacin wani wannan dalilin akan haka shi abin da ake rawaitowa daga ibnu daga daga muawiya akwai ibnu abdurrazzaq ya abdurrazzaq ya ta cikin al-musannaf daga ibnu jurayj yake cewa akhbarani utba ibn muhammad utba ibn muhammad ya bani hadisi anna ikrama maula ibn abbas akhbarahu cewa wato ikrima wato barnan bawa abdullahi ibn abbas ya bashi labari sai bashi labarin cewa hadisi ne mai tsauna yake ne ya ba shi labari akwai lokacin da ibn abbas ya ce ya karfi wato ma'auya karfi bakwancinsa a shaf ma'auya kasan su shine khalifa a lokacin sai suka yi hira wanda suka yi hira kawai an gaba hira saboda wato daidai ba abdullahi dan abbas ke wajiba ba hadu ba kawai tashi sai kawo raka a murade tana zusa to har shi bai rawi ba sai ya zo ya kula abdullahi dan abbas yana cewa kaga abin dariya kaga abin dariya kawai sai ka zo ka ka ɗaya kan wanda kamar yana ganin kamar shi rabanci da Abdullahi dan a wajen Muawiya bin Abi Sufyan to sai yana ga Abdullahi dan Abbas shine shi wato yake ne madan sai ya sai sai ya ce mata asaba sunna ai ya race da sunna kuma wato wato kaga ba awai ba ba ba mujahidi ne ba shi da Abdullahi da Abu Abdullahi ke faɗa kai to ai ya ya san sunna ne ya ya fahimci cewa wato wutarin bara bara ake yin ta bara ba ta fara daga daya kuma kaga wannan ruwaya da muka rawaito na na Abdullahi da Abbas na bayani wanda yayi makara suna asuba shi ma ya cewa aka yi autara da raka'a da raka'a guda ɗaya saboda babu wani laifi kuma wannan shine magana wato magana abba abba ibn abi rabah shi ma ruwaya tana cikin muslim na na ibn abi shayba yana rubutuwa daga abu usama hamad ibn usama daga jarir ibn hazim yake cewa in sa'altu abba na tambaya abba utiru bi wahida shi zan iya yin mutum da sallah guda da raka'a daya qala in shi sai ce ka ga dama kaga wannan ya ya tabbata kenan saboda babu wani laifi idan mutum ya ga ya gaji akwai akwai wani gajiya da mutum zai yi ya ga yau da kyan nake daga hannuna to tashi kawai mutum ya kawo ya kawo raka a sabura daya ya bacin sa insha Allah Allah ta'ala bai mutu da zai rubuta shi a cikin gafarin ba yana cikin wato kanta ko wanda suke sallar sallar dare to banda wannan kuma sai sai wuturi wuturi da guda uku ya halatta ai wuturi da guda uku wuturi da guda uku yana da hali guda guda halin farko shine misali a in zo da raka'a rakoyin duka guda uku eh amma kuma zan zauna a cikin raka'a ta biyu in tahiyya in na tahiyya sai in tashi in na tashi babu sallama sai kuma in sake zuwa da raka'a daya in sake yin tahiyya in sallama to to wannan
wai wai raka'a na'am ba a sallama ba bai sallama ba dan sai na tahiyya sai da tayya da ya tahiyya sai bai ko in sallama rukun sallama sai na kara tashi sai ka
eh to wannan wannan kafiyar wannan wato sunfurin wasu malamai sun halatta ta to amma ta saba da hadisin bazan Allah ta saba akwai hanya kan wannan akwai hadisi da ya tabbata a cewa bazan Allah ya hana a kamanta wuturi sallah ba magariba kaga yanzu idan ka zama ka ka zauna ka kara tashi yanzu ka ka kai kai ka wuce sallar magariba shi kuma bazan Allah ya ya hana akwai hadisi da ya tabbata a cikin sunan na azana mutane daga ibn abi dawud daga ahmad ibn salih al-misri daga ibn wahab al-misri daga sulaiman ibn bilal daga salih ibn kaisan daga abdullah ibn fadl daga abu salama abu salama da abdurrahman al-a'raj suka rawaito daga abu huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa la tusallu talata kar ku sallaci sallar daren ku sallaka abu da uku wala tushabbihu bil maghrib kar ku matayi kama da sallar magriba kuma
kai ji ba kai tayya ba ai yanzu za mu kawo su ne insha Allah ta'ala wannan Ahmad bin Salih wato ya samu taba'a ta al-Mawdi bin Yazid ruwaya tana cikin wato Ibn al-Hakim yake cewa la tutiru bi talatin karfin yutiri da raka'a guda uku aw tutiru bi khamsin yutiri da raka'a biyar ne aw sab'in ko bakwai wala tushabbihu bi salatil maghrib kar kuma kamanta wutarin sallar maghrib to wannan hadisi ya tabbata kusan kaga wannan shine hanyar na farko banda shi a ayar rawato shi hanyar al-hakim ya fitar da shi hanyar al-layth ibn sa'ad daga yazid ibn abi yazid al-misri daga iraq ibn malik daga abu huraira shi ma wannan hanya ce tabbatacciya banda shi kuma wato akwai wasu hanyoyin ma banda wannan to amma kaga wani a zahirin ruwaya ai cewa ake yi mako uku ma kasa ta kai sai da ai bakwai ai biyar ko ai ai tara ko abu irin wannan hukun ne kuka tauka ai to kaga wannan sai zama am ne to amma muna da hadisi da yazo ya rage mishi karfi akwai hadisi da yazo ya rage mishi karfi shi abin da yazo a ce sayyid ibn sayyid ibn ibn hibban al-hafiz yake cewa sanar da san mai karfi ne cewa manzo Allah yana raba tsakanin shafa'insa da wutarin sa da sallama shafa'i na raka'a guda biyu sai ya raba ya raba ta da sallama sai sace zuwa ya kawo warka a daya kaga yanzu wannan ai irin irin irin raka'a uku ce irin magriba amma dai an raba ta sallama sai yana cewa to yanzu manzo Allah ya tokace wannan kaifiyan a cikin halin kenan ila wannan bakta fito yawa da ta ai alwayan yadda muka same ta kamar tana nuna cewa ma kan yarka uku ne to amma daga baya sai muka samu manzo Allah kuma yana yarka uku amma dai yana raba ta da sallama to kaga yanzu manzo Allah ya rage mu wancan umarin karfi kenan sannan kuma banda wannan kuma akwai abin da ya zo a cikin wato sunan nasa'i da son al-na al-bayhaqi daga Aisha take cewa kana nabi la yusalli fi rak'atayn witr wa wa fi lafzin kana yusul bi talatin la yaq'udu illa fi akhirihinna aisha take cewa maza Allah wani lokaci idan ya tashi zai yi wutar da raka'a uku to zai kan kawo raka'a uku duka babu sallama ɗaya kawai amma baya zama sai a ƙarshe to kaga wani samu kafiya guda biyu da duk ya harsa mai raka'a guda uku raka'a na farko shine mai raka'a guda biyu sai mai sallama sai ta tashi ƙara kawo ɗaya wanda ya halatta sannan kuma raka'a na biyu shi a wato hali ta farko na biyu shine wato in tashi in kawo raka'a uku amma ba zan zauna a nan ba in na gama kawai zan in na gama na miƙe zan ƙara kawo raka'a ɗayan sai zama na ƙada kuma ta hiya na sallama kuma ita ita ce sallama ita ce wato usuli na abinda dai ba a so shine wato karka yi kayin sallama shine halin da ba a so cewa da aka karka mata tana magarba shine wato karka yi sadaka abu na biyu ka yi tayya ka yi sallama ka tashi kuma ka ƙara kawo ta wannan shine halin to amma sabanin wasu malamai kuka ce Allah ta'ala ji kansu sun ba da fatawan cewa za a iya yin mata tayya guda biyu amma dai ba shine sunna ba idan sunna ta zo kuma kowa kuma dole a tare mashi fatawansa so ga wannan kenan banda wannan kuma akwai abin da wato Abdulrazak yake ruwaitowa daga da Ibn Abi Shayba da Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah hanyar wato Az-Zuhri Az-Zuhri yana ruwaitowa daga Abu Ibn Zaid al-Laythi daga Abu Ayyub al-Ansari ana ruwaitowa daga Abu Ayyub al-Ansari daga a matsayin maganar sa wani lokaci kuma a ruwaito a matsayin yana cewa maganar manzon Allah ce Abu Ayyub yake cewa man ahabba al-witr haqqu wutri tabbas hakki ne ga kowane akan kowane musulmi man ahabba an yutira bi khamsin duk wanda yake ya ga dama zai iya wuce da zarka a guda biyar falai ma'alfi ya aikata haka wa mana habba an yutir bi talatin wanda ya ga dama ya yutir da raka a guda uku falai ma'alfi ya aikata haka wa mana habba an yutir bi wahida falai ma'al wanda yake sanya da guda ɗaya shi ya aikata haka to kaga yanzu wannan wanda suka cin malamai suna rada haya cewa wato magana abu ayyub al-asari ce to ko da mu ce wato ruwayar manzo Allah ce ko ruwayar abu ayyub al-asari ce to ko da mu ce kaga dai tana ƙara goyon baya cewa ya halatta a yutir da guda uku illa ya kade shi in ka zo za ka yi ko dai ka ƙin sallama ka ƙin zama ka ƙin zama daga ta biyu balle sallama ba kawai ka tashi ka ƙara kawo ta uku sai mutum ya zauna ko ya tahiyansa ya sallama ko kuma ya raba su da sallama ko ya raba su da sallama wannan wasu daga cikin malamai kamar da na faɗa suna cewa imamu abu hatim da annasai da zarar kutare suna cewa mawquf ne ala abi ayyub to sai kuma wutuni da guda biyar wuce da guda biyar matsala wani lokaci yakan sallaci sallolinsa abinda Allah ta'ala ya ga dama ya sallata to sai ya zo kuma daga baya wutrin sai ya dunkule su zama sadaka a guda biyar amma baya kuma zama a kowace raka'a sai a raka'a ƙarshe sai a raka'a ƙarshe wannan abu shine abin da ya tabbata ruwaya tana cikin wato musallim na Abdurrazzaq da wasu da waninsa daga Ma'mar da Kaishab ibn Urwa daga Urwa ibn Zubair daga Aisha cewa manzon Allah yana yin wato sallar raka'a biyar na wutrinsa ma ya auru bai na hunna ba ya zama sai a ƙarshe ki zama imamu ahmad da ya tashi rotowa a musulunsa da ba da abu lauda ya nuna yake cewa ba ya zama a ta biyar sai a ta biyar ɗin kuma ba ya yi sallama afon ba ya yi sallama tun da dama sai a ta nan a ta biyar zai sallama ba ya yanke ta kenan ba ya yanke ta a ta ko ta uku a sai ya gaba kawo biyar baki ɗaya sai ya zauna a ta biyar daga ba iya ta iya kuma sai ya sallama ila ita ma wani ta fito raka abu biyar mutum zai kawo ta wuturi ne kawai zai ta kawo wasu in ya gama ya miƙe in ya gama ya miƙe in ya gama ya miƙe sai a raka ta biyar to sai ya zauna ya ta iya in ta iya kuma sai kuma ya ya sallama wannan ya tabbata hadisi na cikin babu zama sai a kashi wannan shi ne abin da ya tabbata a cikin musallam na abdurrazzaq musallam na bin abi shayba musallam babu ahmad sauri na abi dawud da sauransu to banda wannan kuma sai kuma wato yin cika da kuma raka'a biyar bakwai kaga mun gama guda biyar na bakwai shi kuma shi ne ba da kake cewa shi abin da zai yi mazala an samu dacin da yake kafin gabda ƙarshen rayuwarsa a yi da yakan yi guda tara sai kuma daga bayan yin guda biyar in ya kuma yana yin guda biyar sai ya zama guda afon ya kuma yana yin guda bakwai wannan mun ɗayan sai zama wutar sa to amma ruwayan bata fayyace cewa ya zauna a na shidan ba sai dai hayi magana kawai a ta bakwai zai zauna to sai wasu malamai saboda sai suka niskar saboda an samu in yayi guda tara yana zama a takwas ba sai wasu suka ce to ya zauna in yayi guda bakwai to ya zauna a ta shida ya tahiya sai ya ƙara tashi sai ƙara kawo ɗayan sai ƙara zama sai ya wannan wannan shi ne ikhtiyarin wasu daga cikin malamai kamar shak bin basu ma yana cikin abin dinsa saboda hadisi da ya zo muhammad ibn nasar almaruzi ya fitar daga sa'ad ibn hisham daga aisha cewa mazala lamma a sallawa kada kullahi yayin da wato jikinsa ya ƙara yin rauni da kun san sallar mazala sallah ce wacce mai wata ake zata kwarai da gaske autar da sab'i sai mutuni da raka'a guda bakwai to shi da wasu da su malamai suke cewa shi ɗaya na shidan sai ya zauna saboda an samu yana yin irin shi a ka a takara kuma duk hadisi da ne shi ne sai ya ganto ka alauke ita ma na bakwai da na tara duk abu daya to wannan shine wasu suka ce kun ka zauna kawai ka zauna a ƙarshen ka babu ne wasu suka ce ka ce zauna a ƙarshe na bakwai din kawai ta kawo su na mai zai hade su to sai kuma yin wuce da guda tara ba za sai ya sallaci kamar ka abi sai ƙara kawo ko tara a wato sardar wato a bibi da juna haka wannan shi ma ruwaya sai yana cikin wato kitabun hujjar na ibn muhammad ibn nasar al-marwazi da waninsa yana rawaitowa daga isham ibn sa'ad kuma ana rawaitowa daga abu salma ibn abdurrahman ibn auf daga aisha take cewa yusalli tis'a rak'atan ba da sallam ta Allah yana yana sallata raka'a tara la yajisu fihinna baya zama illa 'inda tabila sai a raka'a takwas tara zai amma in ya zo raka ta takwas sai ya zauna fa ya hamidu rabbahu wa yadhkuruhu wa yad'u sai ya zauna ya tahiyya ya yaba ubangijinsa ya roke shi thumma yanhabu sai sai ya kara miƙewa wala yusallimu amma ba ya sallama thumma yusalli tasi'a sai ya sallaci raka ta tara thumma yahmadu rabbahu yahmadu yahmadu rabbahu wa yadhkuruhu wa yad'u thumma yusallimu tasliman yusmi'una sai daga baya kuma sai manzo Allah kuma sai ya tahiyya in ya tahiyya in ya gama tahiyya kuma sai ya ce assalamu alaikum har ma sai mu sallama yau shi ta raka ta ne a wancan takwas din da in ya zauna din bari sallama babu baya sallama kawai zai kawo da takwas zai yi raka kaga ya raka daya bai zauna ba ya raka ta biyu bai zauna ba daga nan har sai ya je na takwas baya ba sai an takwas din sai ya zauna to idan ya zauna sai ya tafiya madadin ya sallama sai kuma ya ƙara miƙewa sai ya ƙara kawo daya cikin ta tara sai ya ƙara zama sai ya ƙara yin tafiya sai ya sallama wadda ita ce ta bakwai kuma ina da tama wani aita tafi da sha'ayi na to sai kuma ta ƙarshe wannan banda shi akwai wasu hanyoyi wasu ga malamai da yawa sun kawo shi eh haka kai tayya ba kai sallama ba ka tashi ka sake kawo ta haka kai sai kamar da mai wani to ita ta yi wani wani da kafin a ce na ƙarshen da kayi biyu kuma zai zama zama na ce zama kai zauna ka cibiya ka tashi ba ka tare ka zama ba Oke, na uku kenan. Raka na uku.
a a ce hudu ne ɗauki ta hudu a a a biyu Ka sai na yi biyar.
ka a hudu za ka Eh.
yi Kuma za ka yi kayi biyu ka zauna ba ka cibiya ba Eh.
sai ka sake tashi sai ka sake kawo guda biyu sannan kai sallama
wallahi babu jinsin ai rakawa eh ni na ba ka kuma ba ku ba ce ba ku ba a ai wuturi wuturi daga uku sai biyar sai bakwai sai tara ai ba ka zo ƙarshen ba da misali a ce ka kasa ne misali za ka yi rubi oke za ka yi oke na gani zai yi ya halatta ya halatta ɗauka ma sha ɗaya in yi hudu in ne hudu in zauna in sallama Eh, ka- ai kaga wannan cika ce eh wannan ai- wannan ya halitta eh wannan ka dole kai sallama Na.
amma abu ne shine abin farko ma misali za ka iya kai tiliya ba kai sallama ba ka sake kawo wasu wasu biyu sannan kai sallama a wannan abin da ya zo a sunna shine dai masna masna in zai yi biyu biyu ya sallama eh in kuma zai wuce ko ya wuce ba gida wannan shine abin da ya abin da ya tabbata Eh, kwarai kuwa.
to sai abu sai wato sumfuri na gaba shine mutum ya masna masna ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama wannan kuma shi ita ce muka saba eh ina jin kamar lokacin yayi to to kaga to kaga wannan shine shine wato yanayin hanyoyi da ake yi banda cewa akwai saura wato ina matukar sha'awar a ce wani lokaci ah, an zauna an karanta wa mutane littafin kitabun yusuf na ah, ah, muhammad ibn nasa al-marwazi kusan a cikin malami babu wanda ya kalaina ce hanyoyin hadisan duka irin sa akwai mutasa dinsa ya da qiyamul ramadan ya da qiyamul layli ya da kuma kitabun yusuf duka a hadisi aka aka wallafa su ba su da yawa amma duka hadisan kowanne sai da ya kawo shi za ka iya kai tiliya.
a ba shi da girma ba shi da girma ila iyaka ne in aka zo dole sai an sai an yi hakuri ana ana shiga cikin hadisi ana fita kuma a da ba Eh. a ga ga abin da yake faɗa shi shine da kawo mana maganar sa yace fal amalu indana bi hadhihi al akhbari kulluha jari ce mu a mu aiki a wajen mu shine wanda duka aiki da wadannan hadisan suka zo kowanne ya halatta fa wa inna ma khalafat li anna as-salata bil layli tatawwu sau an saba ne kawai saboda dama sallar dare nafila ce tatawwu ce al witr wa ghayr witr witri da wanda ba witri ba فكان النبي تختلف صلاته في الليل ووتره على ما ذكرنا يصلي احيانا هكذا واحيانا هكذا مثلا wani lokaci yana yin wannan wata wani lokaci ne wannan to kai ma idan ka samu wani lokaci kai wannan wata rana kai wannan babu ne eh kaga yanzu ba magana rigima wata rana wani da daga cikin malaman mu sai wata da shi ya je ne kona hadisi da je ne kona hadisi shi ko da sai ya zo ya fara yin irin wannan to to su limamu su bi ne ya ce to ya ce ni ba wasan wanda sallar da kake yi ya ce ai babu damuwa ya tabbata a suna gita da damuwa tana ba san ta bari ba to babu wani laifi an gada yi babu wani laifi sai a tambaya kan gaba ka sani ba sai ka tambaya duk ya tabbata a ce suna kuma dacewa da suna shine yau kai wannan gobe kai wancan shine dacewa da suna
Mara sha ɗaya ko sha ɗaya.
ai kayo akwai ruwa sha ba eh za mu zo ta kun magana kan ya malami ke ganin ta ya ci karo da hadisin Aisha cewa mazala baya karawa da wuce sha daya eh amma dai a fahimci cewa sallar dare saboda mazala ya ce masna masna ba ta da iyaka shi mazala shi ne aka ce yana yin sha daya dan kamar shi nazar albani yana kokarin cewa shi sha daya ma an kauce ma shi yana ganin anya ba ba za a yi ba to amma babu wani dalili eh kwarai da kwarai shi nazar albani Allah zana da kasar rahama shi yana saboda wannan sha uku da Aisha ta kawo ko dai kila matsala yana hadisi da ka san fatilci ka ga shi sha uku ko kuma wani abu da ya kama da wannan amma dai sha ɗaya ce kamar da kuma shi ya bi hadisan da ya ga sha ɗaya galibi aka furwaito ba amma magabata ta an samu suna yi suna wuce haka ke Muhammad Nasir Albani yana cewa ruwa da ta zo Ubay bin Ka'ab yana wuce yana yin 21 ko ta inganta ba to amma gaskiya ba ba haka abu ne inda ya faɗa da in kai da cewa da hadisi da aka je aka duba za a ga ya inganta eh shi yana cewa ruwaci shahada ba za mu wani shugu saboda shi wanda ya rawaito a shi da ɗayan ubai bin ka zuwa sha ɗaya sha ɗaya ya fara to daga baya watakila an ga ana jan mutane suna ɗan shan wahala wajen karatu sai aka ƙara adadin da kawai yau amma sai aka kuma rage karatun sai na yin sha ashirin da ɗaya Uthman bin Affan yana yin tashin da wani abu duk ya halatta sai da aka to mazala yanda yace salatul layli matna matna ba ta da iyaka kuma abin da kamin na muku cewa ba ta da iyaka shine ai sukan gama wutunin su idan sun gama ko mutum ya tashi daga bacci daga baya sai ya tashi kuma sake kuma kawo ragoyin sa ina an fahimci wannan ruwayar ruwayar cewa na fahimtar din nan to ba ba ina cewa na fahimtar din ba a ai ba wani lokaci idan sun tashi kawai mutum ya tashi ya ga bacci ya kawar da idansa sai tashi ci gaba da kawo salolinsa daga baya to kaga ai babu magana iyaka ko babu ita so magana cewa gaskiya tana da iyaka tana da da wato wannan ko da ka gama wuce rin ba ka yi bacci misali in ka tashi shi ne za ka yi wannan bibi eh wanda wata sabon sabani amma dai a nan shi ba ka yi kana iya yi kana iya yi Kuma in kana iya yi sai ka yi.
a wannan lokacin ke ba mu gana wannan lokacin da abin nufi sabon ya malamai suke da shi idan na riga na yi mutum da na ka sha ɗaya haka na yi ta manzan Allah to masu cewa ba zan ƙara ƙarawa ba shi ne kita to ai an samu su magabata sai sun gama sha ɗaya su kuma su tashi su ƙara kawo su da ƙasar sha biyu to amma idan mutum ya in ya tashi zai sallaci abin da ubangiji ya ga dama ya sallata babu wani iyaka kawai ma- magabata ta yi suna kawo su ne ba ki daya ila iyaka ya san furin shi ne mutum zai yi masana ko mai ya haɗe su babu ne Amma da in ka tashi za ka yi sha ɗaya.
na Za ka iya gusu da wata iya sallama ka.
a gaskiya abin da ya tabbata a abin nan a aikin manzon Allah shine ko ya kan fara hadisi ne daga uku sai da guda guda biyar sai guda bakwai guda tara Eh, shi ce kawai ya kawo raka baki daya to nazari zai iya cewa za a iya yi amma dai ba mu samu matsala yana yi ba ko wace ko wace ce ni ban kari ba sai tara
Amma tara yana ko? Yana har zuwa har- har zuwa tara abu da Aisha ta faɗa cewa shi ne sai fara yin tara.
cika din amma wani lokaci biyu biyu misali idan ya gama kawai sai ya ƙara kawo kuma da kowa biyar ko kuma ya biyu sai ya ƙara kawo tara a lokaci ɗaya ila an fahimci yadda yake abin sa shi ya wuce to kaga kaga ba a samu kenan yana yawa ya kai tsaye haka ba Eh, amma dai ilimi ko ne da shi ila an duka ko kaga kaga yana yi na to lokacin
na'am duk wannan babu ne ko kai masana masana din ko kuma kai arba'in arba'in ɗinka Eh, duk babu ne na'am na'am haka shi shi abinda abinda aka faɗa a hadisi wanda ni ma wannan na ɗan yi lura cewa wasu suna ɗan yi gaggauta don lokacin muna kafin a masallaci kawai sai in ga ban ga alamar rana ta fito sai in ga wani ya tashi na fitansa kawai da ya ga ɗan alisi kira kawai ya ga ya ga fata fati sai tashi sallarsa to shi abinda mazala ya faɗa abinda ke a sunna shine sai ranar ta yi irtifai sai ta dago to ba wai ko kaga alama ta ba wai alama ka gani ko ba tashi ka sallah kaga ba ba ake magana ba sai ran ta dago na ce ta dago ma da ta dan fara dagowa ka sha ka kwallanta ta washe masu eh ka sha ka sai kaga to shi wannan shine lokacin sallar walha amma in muka hudan mutum sai ya jira ba kawai haske ne ba ko ya ga alama ta ba eh da haka
a ranar ba ta kasa a ayyuka tana ka takwas ba ba ta a gabo washe wata ba ta gabo ana sanyi ito alayi halin wannan ai sai a tambayi sama ta yi eh, su suka fi sani ba san ai ba zan baka lokaci saboda ni wannan ba ba harka ta bace ba san ni abin da sani kawai shine rana ta fito kuma na san galibi bakwai da yan kai da rabi na san ta fito bakwai da rabi ta fito bakwai saura a yanzu yanayin da ke ciki bakwai bakwai da baya
eh eh lafazin ba eh irin faru shamsu ne malamai ke faɗa sai ta dago eh sai ta dago fara zafi ma to ba wai ba ba ana magana wai sai ta kawai kiya ga alama kaga wani lokaci zaka ga an alama a tarasin na na rana kun da rana ya fara dan haskawa to in wannan ne kaga kusan ai albijir ma kito kana ganin wannan dan abu da da alama ta ne tun farko wannan alama ta ne wannan na albijir wannan abu za ka gani a a- a gabas sannan kuma shi ne cigaba da kuma ƙara yin haske ƙara yin haske har lokacin da da wannan ai a- magana a- a- wanda suka san taurari suka faɗa wannan magana to kuma galibi gaskiya suna da dika kwarai da gaske musamman wannan abin da ke yayin nan ko wanda suna suna da kokari kwarai da gaske gaskiya ka san su wani lokaci har geographer sa ya kuskure saboda suna dinin da amma su waɗancan da suke dinin da sama taurari ne wanda ubangiji ba- ba safai a cikin sunan da ya saba gabatar gudanarwa a taurari yake canjawa ba to idan suka ce za a yi kaza zai mu yaga gaba ɗaya gaskiya ubangiji ya ya- ya sanya wato irin su astronomers din nan in suka faɗa magana to kusan zai wuya kaga an sun samu to galibi kuma in ka je ka duba kai sun ce karfe kaza zai Zai- eh, dan ga zan wata kila mun kuma gwadawa idan azumi tai suka ce karfe kaza rana za ta faɗi to ka je ka ta kallo lokacin da wallahi lokacin da ina ga yayi ina kokari kwarai da gaske eh so idan suka faɗa tun da su wato jihad ce a mutacciya an amince da su masana su ba su suka taru suka yi wannan aikin sun sun faɗa to ya halitta a bisa aka haka daga lokacin da suka faɗa kawai lokacin ya yi shi kenan eh in ka ƙara mutu shi kenan wanda da ihtiyar ne da wasu malamai ba ba su suke yi ba ta wani basu wane ne wace salawala a salawala shi ma magana da inganci ba da iya ba ta da iya ta da iyaka za ka ta yi ne kaga sallan juma'a da da ake da ake yi a wannan ita masar juma'a wani lokaci muna tsammanin kamar tana da kabliya ba kabliya ba ce wannan wato abin da kake yi ne na walaha idan ka je za ka yi ta wani za ka ga wani za ka ga bai samu masallaci ba kawai ta so in ta zo kawai sai ya yi sallar sallan kabliya da juma'a sa babu wannan Eh, za ka taɓa samun wannan a bangaren ba ne ba kawai dan na zo karfe daya imami na hudu ba ko ban samu sallah ba samu cikin masallaci ba kawai shi da da duma da in tashi in fara kawo ba ba ko cikin masallaci nake ba so kaga wannan eh, wannan lokaci da tun daga lokacin da walhan ta yi har zuwa goshin rana ta zawali duk wannan zaka yi zaka ta sallan walhanka babu laifi iya abin da ubangiji ya ga dama ka sallata shi kenan iyayi
Daga wannan lokacin da ka ce ne, ɗauka ma ya tafi wannan sai ya ce masu.
da Za ka yi. To, ke nan yau sai in cikin masallacin za ka shiga. Amma kokari misali a ce sau ne har waje ne sosai.
ni dai ni dai wannan shi ne fahimta gaskiya saboda cikin masallaci wa- a ya da mace da wajen masallaci a wasu suna ganin kamar wai saboda nan misali ba fara da mutane wai idan ka shiga wannan harama in dai ran juma'a ne shi ma ya shiga harama ya shiga masallaci wannan kaga mu a yare ba ba haka muke faɗa ba harama an yi rasa wa cikin masallaci Haraba.
kai kuma harama kake Cikin kwallon masallaci.
yawwa kwarewa masallaci kake to shi kuma tayyidul masjidi yana da alaƙa yana da yana da wato dalilin sa shine in ka shiga masallaci ba kana da masallaci ba saboda haka in dai lokacin sallan ah, lokacin sallan wato eh, walha ya wuce lokacin nafila ya wuce liman ya hawo bari kawai ka je ka samu wajen haraman almuntada ko wajen almuntada a kawai zama za ka tafi ba ba magana wani abu duk kuma ka shiga cikin shi kenan ka dan wani ya shiga gurin da kai ka shiga shi kenan sai ka sai ka sallace ka abin ka Idan ba za a da aka yi cewa a aiki ka aka yi sosai bayan da aka yi maka ne shi.
shi ne wasu malamai suka faɗa ka amma kaga wannan ya sa amma shi abu zahirin ruwaya ruwaya shi kaga wannan wannan mutumin da ya shigo manzo Allah yana hudba cewa ai wa da kai sallah kai da kai ka abin ka shi kai ka abin biyu haka shi ne to wajen kaga ba inda aka sa- aka samu haka shi za ka malamai suke cewa sallar juma'a ba ta da wannan kabiliya ne wai in ce wai har yanzu ai da yawa mutane suna tsammanin cewa wannan raka'a da biyu da ake yi ai juma'a ce kamar da in na zo zan yi ta zan yi ma azhar a a sallar juma'a ba ta da wannan ba ta da wannan abin da kawai yake in ka zo in dai lokacin sallah ne na nafila kai nafila shi da wani za ka ga ya sallar nafila da yawa wani ko za ka ga ya sallar ya kashi qur'anin sa wani ko za ka ga kawai dan yan guda biyu sai ya zauna musu sai ya istighfarin sa babu wani iyaka da da haka a'a ai lawu za mu zo insha Allah mu sake magana kawai lawu tana da filaila da masa Allah ba a yi mutuni guda biyu a gari daya abin da dai wasu malamai ke da sabani shi da hanya guda biyu akwai fata wasu Uthman ibn Affan da Ibn Umar suka ce wai shi kenan tunda na ƙara kayan mutuni tare da ba suka sake kawo wata wata raka daya ba ba kai mutun ka kai ba kai mutun ka kai abuwa wai wannan shi na sai ke shi na fitu mutun wani wuri mutuni wai suka ƙara kawo ɗayan ka sai ka- sai- amma sai kai da niyyar raba ta da wannan raka daya wannan shi ne fitawar su Abdullahi ibn Umar da su Uthman ibn Affan amma gaskiya wannan fitawar ta da rauni ta da rauni abin da yake akwai shine mutum ya ya raka a sabra daya in ya raka a sabra daya da liman in ya tashi in ya tashi shikenan ya samu ya cigaba da kawo sallolinsa amma kare ya tsiri wannan shine abin da yake eh ko ya yawa ko ya matsa matsalinsa ba sai yayi wannan ba kuma wannan kaga an samu zalla ba yana yin sallah bayan musulmi za mu zo mu insha Allah mu ƙara kanta wannan hadisi ba Ni kuma abin da ina shi ne, yawanci ka kasar duk mana ana da dare ana kiran su wuturi wuturi.
Haka.
To da ba da wuturi samu kuma cewa in shafa da wuturi.
da ai in in misali ka ka cire wannan shiga ka dai ai Allah ta da ikwa a kafaru shine al- shine wanda wanda yake A abin da nake nufi shi ne a kakan su da ya sa kuma su suke sai a raba a zuwa tura a shafa da wuturi. Shi kuma duk ba ba da ya tuna ta wuturi maza na.
eh to ai shuraren malamai wuce shi kenan idan ka je ka duba bayan sai dai yayin da cikin bai su so su rarrabe maka tsakanin su ce idan kai wannan kai sallama to kai shafa'i sai ka kawo ta da to anan sai kawo shafa'i da wutar amma in suna magana kawai a a dunkule su wutar shi kenan Eh, amma mu nan kaga mu nan mu nan Hausawa eh mu nan Hausawa kaga muna cewa shafa'i da wutar saboda dai a dai ƙara fahimta abubuwa ne amma dai ba wai ba wai yare na malamai ba in ka je kana ta dubawa a yaren malamai in ka je kana rubuta tafansu sai in an zo ana magana ba in ba an zo wajen maganar ayi bakwai ayi biyar ayi kaza ba za ka ga an kawo shi ba sai da an ci kawai kai wuturi da kaza kai wuturi da kaza kai wuturi da kaza haka sai kaza eh na kaza ya ci kawo shi na ga mu sai mu tsaya na fita a nan abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gaskiya sallah